الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار والثبات والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo wannan rana ta Laraba sha biyu ga watan Jimadalil Akhir eh sha biyu ba hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1447 a kalandar nasara kuma kamar uku ga watan sha biyu uku ne ko 2025 kamar yadda aka saba a ranaku irin wannan na laraba muna karatu a wannan littafi mai taken addurarul bahiyya na ɗaya daga cikin bajaman malamai الشيخ العلامة محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله تعالى وان الله يورثوا هجرانا da shekara 1250 bayan hijira wannan kuma shine darasin mu da 69 a jerin giyar darussan littafin muna bangaren mu'amaloli karkashin babban littafi dake da taken kitabul buyur littafi na saye da sayarwa sannan za mu tashi a wani babi mai muhimmanci wanda yake da alaƙa da mu'amalar mutane ta yau da kullum da kuma girmama haƙƙin juna ko baiwa ma'abuta haƙƙi haƙƙinsu alaice bismillahir rahmanir rahim babul ihya'i wal iqta'i babi da zai magana akan al-ihya da kuma al-iqta dukkaninsu fi'ilai ne mazidai ahya yuhyi nan ce ahya ya raya ko abin abin da ya mutu kenan Allah shi ke rayar da rayuka yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir in an mutu to sai kuma Allah ya ya rayar da mutum to sannan bayan mutum ai akwai abubuwan da suke mutuwa waya za ta iya mutuwa wanda ya rayar da sai ya ce a hayaha ƙasa za ta iya mutuwa in an ce ƙasa ta mutu shine ba a cin gajiyarta ɗaya kenan ko kuma damina ta wuce kaka ta zo ma an kwashe amfani rani ya shigo ta ce matatil ard gona gona ta mutu kai ba za ta baka komai ba a lokacin duk da cewa ba ta ci komai naka ba kuma ana yin ruwa fa idza anzalna alaiha almaa tazzat warabat da an yi ruwa sai ta rayu to wannan shi ma na ce mashi rayawa amma abinda ake nufi da rayawa anan shine fili wanda za a iya rikar shi a matsayin na gona wanda za a noma a samu abinci ko fili wanda za a iya rikar shi a matsayin wurin da za a yi kasuwanci wurin da za a yi shago ko a yi plaza ko a yi kasuwa shi ma sai aka bar shi haka nan ba a amfana da shi kuma babu mai shi ko kuma wurin da za a iya yin gine-gine amma sai da mana ba ma mai shi an bar shi a haka ba ginin ba shagon ba noma to sai wani ya zo sai ɗiba wani wuri cikin wannan matacce ko yasasshen wurin da babu mai shi sai sanya alamomi sai ya kaftun wurin ko ya cire bishiyoyi ko ya cire abin nan ya gyara shi ruwa ya sauka kawai ya shuka daga nan sai ya rike wurin a matsayin gona sai ya ce ahayal arda wannan shine ihya to yanzu mene hukuncin wannan fili shine babin da ya magana akai ko ya zabtar wani wuri ya gyara shi sai mayar da wurin kasuwa ila kara aka yi ila rumfuna aka yi ila sauransu shi ma sai ce ahayal arda bittijarati kamar yadda wancan ahayal arda bizzira'ati ko kuma ahayal arda bil imara imara shine gine-gine waɗanda za a zauna to wannan yana da nashi hukunce hukuncen shine babin zai magana abu na biyu da aka kulla ko aka goya wa babin shine al-iqta'u in ka ce kafa'a ya yanki kaman kafa'a alhabla ya yanka igiya ya datse ta amma in ka ce aqafa'a ya sa wani abu ya yanke wani abu don an ce al'akasa a yi ƙotsi'u al'ikasa'u wani ya yankan ma wani wuri ƙila yanzu kawai ka tashi a nan sai ka tafi sudan kana zuwa aka ganka to ya ba ba gona ƙila sarki in tsarin su kenan ƙila ma mai anguwa ƙila tsarin su kenan ƙila hakimi ko mai martaba ƙila kuma kansila ko ciyaman ko gwamna ta ce ga hekta biyu an baka kyauta to wannan wurin da aka baka da wancan mutumin ya yankan maka shine ike tsawo din to shi ko me hukuncin shi ila sarki ya tsiba ne ya ce je ka kai ta noma na an baka ko ciyaman da lokacin mai ce je ka kai ta noma na a ga nan wurin yi ginin ka a wurin ga nan wurin yi shagon ka ta ce aka tsa'ahul amiru ko aka tsa'ahus sultanu to menene hukuncin wannan abin da aka baka ɗaya kenan sannan menene hukunci ko waɗanne sharuɗa ke da buƙatar cikawa kafin shi wancan da ya yanka ya iya samun ikon yankawa wane ne zai iya yankan maka fili ya baka kuma ta zauna wane ne kuma idan ya yankan maka ya baka liƙi zai tashi waɗannan ababe guda biyu su ne wannan babi zai tattauna al'ikya'u da kuma al'ikya'u bari mu karanta abin da mala ya ce anan sai mu dawo sai ya bayanin a dunkule ya ce waya juzu lil imami ko ya halatta ga shugaba oke man sabaka ila ihya'i ardin wanda ya riga zuwa ga raya wani wuri ko wata ƙasa lam yasbiq ilaiha ghayruhu wani shi bai riga shi zuwa ga raya wurin ba fahuwa a haƙo biha shi ya cancanci wurin shi ya cancanci wurin yanzu misali a ce sai ka yi ƙarfin hali sai ka shiga dajin sambisa sai ka ɗiba hekta goma ka gyara ka cire ciyayi ka cire shuke-shuke kai kaftunta kai waye kawai ka shuka masara ne riɗi ne doya cewa ne ne dai ka noma ba kowa a kusa sai bayan shekaru kila ko bayan lokaci sai wani shi ma kusa da kai shi ma zo ya zamto wannan fa anta a haqqu bima a hayaita kai ka fi cancantar wannan wurin da karaya yanzu kaga dibar wuri a noma rayawa ne dibar wuri a mayar da shi mahallin tijari rayawa ne dibar wuri a mayar da shi imari wuri na zama shi ma rayawa ne to duk wanda ya riga ya ɗibar wani wuri ya raya shi bayan wurin babu mai shi kwata-kwata da sharaɗi fa kenan ya zama ba mai shi to wannan mutumi fa huwa a haƙƙo bihi ba wanda zai iya zuwa ya ce to ai kai nan yayi maka yawa ka rage yawa sai dai a gamsar da shi a babi na ukuwa islamiyya in ya kafe a roƙe shi ya sayar فهو أحق به وتكون ملكا له كو wannan wurin zai zama mallake shi a karkashin wannan akwai hadisin Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu yace annan nabiy sallallahu alaihi wasallama qala annabi sallallahu alaihi wasallama yace man ahya ardan maitatan wanda ya raya wani wuri matacce fahiya lahu wannan wurin ya zama nashi wannan wurin ya zama nashi an ban mashi ko kuma man ahata ha'itan ala ardin fa huwa lahu wanda ya samu wani wuri ya kewaye bayan ba mai wurin to wannan kewayewar da ya ta alamta ya mallaki wurin fa huwa lahu wannan wurin ya zama nashi a wani hadisi yake cewa man ammara ardan laysat li ahadin fa huwa ahqqu biha wanda ya raya wani wuri da babu mai wannan wurin to wurin ya zama nashi wa huwa haqqu lahu shi yafi cancantar da ya mallaki wannan wurin wannan kaida ce da addini ya sa mana kuma hanya ce ta mutunta ɗaiɗaikun musulmi kuma alama ce da ke nuni ga cewa shi shugaba wakili ne ba shi ya mallake komai ba kawai kada a zuwa ce to duk inda ba ne shi na wani ne a duk inda ba ne shi damar mallaka ne ga wani in kuma abu za ka sa doka kai haka to shikenan waccan dokar da yan aje ta ne amma ka'idar da ita ce kai kuma sai ka kiyaye kar a ci mutuncinka ko kada ka taba kuma su ce to ai ka san dai da doka ka jawo masa hadisi su buge bakinka kaga ka ja ma hadisi bakin jini a wurin waɗanda ba ahalinsa ba to wannan shine ake ce ma al-ihya'u rayar da ƙasa akwai sharuɗa da ake so a kiyaye bayan tabbatuwar wannan din wancan hadisi na man ahaya ardan mayyita ko maitata fahiya lahu hadisi da al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar da shi man ammara ardan laysat li ahadin fa huwa ahqqu biha al-Imam Malik ma ya fitar da wannan hadisi malamai sun haɗu kan cewa yankin ƙasar da babu wanda ya mallake shi sharaɗin farko da ake so a kiyaye kenan in kana so ka mallaki wani wuri ka raya shi ya zama naka sharɗin farko da zaka kiyaye ya zama na babu wanda ya mallaki wurin na biyu wurin bai da wata alama da ke nuni ga cewa mallakar wani ne ko kuma wasu sun taba zama a wurin babu abin da ake ce ma atlal idai da mawakan jahiliya za mu ga duk masu adabi sun san in suka zo waka za ga mutum sai ya fara da zikirul atlal sai ya fara da ambatan ko dai wani wuri da wata masoyayya ce ta zauna umru al-qais kaga haka yayi jagoran mawaka ko kifa nabki min zikra habibi wa manzili bi siqfil liwa bayna ad-dakhul fa hawmali kifa nabki yace ma abokin tafiyar shi kifa tsaya nabki mai kuka min zikra habibi dan tuna masoyi yana nufin masoyiya mace sai wa manzili da gidan da ta zauna kamar abokin ya ce mashi a ina ta zauna ya ce bi sikɗin lewa wata ‘yar anguwa da yake ce mata sikɗin lewa ita ne ban gane ta ba ya ce tana nan bainar da huli fa haumali tsakanin da hul da haumal ni fa ban gane fa inda anguwa ne yake ta ya ce fa tuda tana nan a tuda al-miqrati in baka gane ba nan kusa da anguwar miqrati yayi ta mai kusanci da tsiyama sai ka gane dai inda ta zauna to irin wannan ya zama na inda za ka kama babu kufai to me alamun kufa alamun gine-gine ko alamun makabarta alamun kukoki ku zo ka ga ɗika-ɗikan kukuna karka kama zai wahala ka ga kuka face sai an taɓa zama a wurin ko da shekaru ɗari biyu ne baya karka zo ka raya ai ba raya rayaye dama matacce ake rayawa wannan ba matacce bane to sannan bayan an cika sannan ya zama da babu wani da ke da ikon ya ce nashi ne ko ya bayar to in ka cika wa'annan sharuɗan kawai sai ka zabtara sai ka gyara idan ka gaza wajen cika waɗannan sharuɗan to ka iya tuntubar waɗanda suke da fawar su ba da wurin da can mai anguwa mana da fawar aka yi wani dan ɗan fegi ɗaya ɗan fegi biyu ya ba wani daga baya faɗawa sarki daga baya shi ma aka kwace ko ka sai ita duniya na wacce kala ayyamu no dawilu ha bainan nan ita tsiyar duniyar nan kenan aka sai zama na mai anguwa bai da fawa bai da ƙarfin da zai iya yin haka sai dai zai iya zuwa gun sarki ogan shi kenan ya nemi alfarmar akwai wani bako akwai wani matafi ko akwai wani alaramba ko akwai wani wane yana da ya sauka a unguwarmu kuma ana amfana da shi in aka ba shi wurin da zai rika nomawa da alamun zai iya zama a garin ya karantar da 'ya'yanmu ya tarbiyyantar da su in ɗan kasuwa ne a ci gajiyar dukiyar shi da ƙwarewar shi da hazaƙar shi da jarin shi da ya zarge ce to a ji a ɗiban mashi da ɗibar da ake ma warware igiya kawai ake yi ko kuma a yadda annabi ya yi ma wasu daga cikin sahabbai ya zo ya ce kana son gonar noma ce Allah ya rasu ina so ya ce ɗauko dokinka suka ɗauki doki aka fita bayan gari ya ce hau dokinka riƙe mashi ya zabari dokin ya yi gudu ya yi gudu ya ce to wurga mashinka aka ce ya tsaya ya tsaya da ya tsaya aka ce to ka wurga mashinka iya ƙarfinka ya wurwurra ya wurga mashin shi aka ce banda nan inda ka tsaya ka yi gaba can inda mashin ya sauka ka haɗa da nan inda dokin ka ya gudu duka an baka duka an baka haka to kaga a da can haka ake gwadawa kawai kamar a ce to tafi ka yi nan yi kai ta tafiya kai ta tafiya kai ta tafiya kai ta tafiya sai ka dan rike kana waigowa in ka waigo sai ai haka shi gaba da tafiya lokacin duka kila Najeriya mutum miliyan hudu ne gudu yanzu ko miliyan ɗari biyu da talatin ko kuma ƙasar ta ƙi ƙaruwa ko dama ƙasar ba za ta ƙaru ba amma akwai hikimar da ya kamata a yi a ce hekta ɗaya yanzu a yadda isra'ila ke yi hekta ɗaya a noma buhun masara ɗari da ashirin ka ku munan hekta ɗaya buhuna ake in ce auki bai wuce hamsin ai hamsin ɗin ma sai ka haɗa da masana sai ya yarda rika ziyara amma har talatin ana yi har buhu talatin hekta ɗaya buhu talatin shi kenan su kuma can za a yi buhu ɗari da ashirin ko munan agric za ga suna cewa ko da za a iya buhu tamanin amma mu dai ba a yin tamanin ɗin in ma kai arba'in a godewa Allah to kaga da za a gyara a inganta noman sai zama eh filin ƙasar bai ƙaru ba amma kuma ci gaba da noma da ƙwarewa ta noman zamani da kayan aiki na zamani an iya samar da abinda ko da kasar ta nunnun kuma ba za ta iya samar da haka ba to kaga daga baya su ma sarakunan sai aka zo sai aka karbe musu ya zama na sai su hakimai sai mai martaba a ƙarshe ma duk sarakuna har mai martaba aka karbe bai da yancin ya bada feki amma ciyaman da iya bayarwa ina kowa san ko da farko farkon dawar demokaradiyyar nan 99 2000 2000 wani abu ciyaman da iya bada fili ko zai zo ya yanki abin da wasu feguna ɗari biyu kawai rarraba ma family and friends da miko da kuma mai rabu shi ma ciyaman da aka karbe shi ma yanzu sai dai ya tafi sama ya fadanci a samman shi gwamna kawai ke da yancin ya ba da fili wakila nan gaba shi ma shugaban ƙasa ya karba tunda dai abin ai bai kamata ya tsaya ba tunda haka ne ko a ci gaba da yi kawai ya tafi can hannun kasa shi ma sai ya je ya roƙo duk da shi na shi zai wuya a karɓa tun da ana ga shi ne number one citizen a jiha to in aka kiyaye wa'ancan sharuɗan sai a yanka wa mutum irin wannan fili na ƙasa sai mutum ya ci gaba da nomawa kuma ya ci gaba da gyarawa to an ce yadda yadda rayawar ya kamata ta kasance shine ‘yan mazhabar ahnaf suka ce hiya'ul arzi almawad ya kunu bilbina'i awil garsi awil karabi shi ne ko dai mutum ya noma gonar ko kuma ya gini a kai ko kuma ya rika haron gonar ko bai noma ba irin duk shekara haka kai haro duk shekara kai haro ko kuma idan akwai su sabara ka waye ka ciccire ka kwakula tushen ko da baka noma ba wannan ihya ne ko kuma ikamati asad ka sassanya iyakoki awi tahwil ko kuma ka kewaye wurin awi istiqaya ko kuma ka haƙa rijiya ko kai wani wurin shan ruwa duk duk ɗayan da kai a wurin wannan a wurin ahana ka raye wuri ya fi ƙarfin wani ya taɓa malaman maliki yanzu ka ce wal ihya'u yakunu bil bina ko dai kai gini wal garsi ko ka shuka wal zira'a ko ka noma wal had wa jara'il miyahi wa ghairiha ko kuma ka gudanar da ruwa ya rika kaiwa da komowa akwai sharuɗan da za a kiyaye wajen wanda zai zai raya din shi wanda zai raya ya juzul ihya'u min kulli man yamliku al mala wala yushtaratu inda al-jumhur kaunu al-muhyi muslima mafi yawa suka ce ya zama musulmi na biyu ya zama ne idan ya raya an ban mashi wurin ba zai dawo ya mutu daga baya ba ya zama ne ya cutar da wasu jarinka nawa ne yace to yana dai da buhun masara shida ga damina ta fadi sai je ya ɗiba gona hekta goma da me zaka gyara yace yana da masara buhu shida da ba ta gyara ba to sai a ce wannan yayi mashi yawa to ya zama na ya ɗibo daidai yadda zai iya gyarawa ko kuma ya raya sannan wurin da za a raya ɗin sharaɗin farko kar ya zama mallakar wani ne kada ya zama mallakar wani ne mana ya zama na kwata-kwata ba mai shi ba kuma a noma kuma ba gini bayan ya cika wannan sharaɗin kar ya zama duk da ba a raya ba a raya shi ba kar ya zama ƴan garin da ke kusa da wurin suna amfana da shi misali a ce akwai wani fili nan a shekara sau biyu ake zuwa a yi idin ramadan a yi idi na layya kawai aka je a filin aka yi sallah aka dawo sai baɗi to wannan wurin ba dama wani ya mallake shi saboda ƴan garin can suna amfana da shi ko kuma a ce akwai wani wuri da ake ɗiban ruwa ba dama wani ya raya ya mamaye wurin ɗiban ruwan ko kuma ya mamaye hanyar da take kai mutane ga wurin ɗiban ruwan ko kuma akwai wani ɗan daji-daji da mutanen garin ke itacen da suke girki to kaga inda mutane na itace a dajin ba dama ka taɓa ko kuma mutane a nan suke samun magunguna na ganyaye to wani ba zai taba ba saboda yana da manfa'a amma da mutane suke amfani da shi ko kuma a'a akwai dai wurare da mutane ka suka al'adanci suna tarurrukan su da makamantansu to irin wannan zai zama wani ba zai iya zuwa ya mallake shi ba dole a bashi a matsayin fili na al'umma gaba daya wannan wannan ka'idar yanzu tana da wahalar cika musamman a wuraren da suke da kusa-kusa da maraya amma ka tafi dazuzzuka can sosai har yanzu zaka iya samun wuraren da mai anguwa ma zai iya baka fili a wasu yankunan yayi nisan gaske da makamantansu duk da gwamnatocin na yi wa al'umma wayan sai su aika a tattaro musu duka wuraren da babu mai masu su wanda ya kamata a basu ne tunda dai ba masu kai ma gona ka basu ka ga mulkin ka ka tafi inda yake nakun ne to sai kai sarrafa sai ka bayar waya juzu lil imami ya gama da matsalar ihya ya halatta ga shugaba imam a wancan lokaci al imam shugaba na al'umma a tsari na gudanarwa ba shugaba ba liman na sallah ba to ya halatta ga shugaba ayyaka sai an man fi iqta'ihi maslahatun shay'an min al-ardi al-maytati aw al-ma'adini aw al-miyah wannan akwai dan takadimi da ta'khiri yayi salo ne irin na zaga irin na malaman adabi ko a dauki mafauli a wurga can gaba ko a ɗauki fa'idi a wurga shi ƙarshen zance bayan layi biyu ko kamar yadda malamai muktasar yake yi ko ya koro magana ya koro magana ya koro magana sai can bayan shafi ɗaya sai aje maka fa'ida ko ya aje maka muta'allikin wannan shi kenan idan baka gane ba yake ta neman to me ma ake nufi mallazi ya juzu wa mallazi la ya juzu to ya halatta asalin zancen shine wa yajuzu lil imami an yuqti shay'an min al ard al maitati aw al ma'adini aw al miyahi man fi iqta'ihi maslaha ya halatta ga shugaba ya yanki wani abu na kasar da take a mace ko wurin da ake samun ma'adini ko kuma wurin da ake ɗiban ruwa ko kusa da inda ruwa yake wucewa ya yankan mashi me ya yankan mawa man fi iqta'ihi maslaha mutumin da a cikin yanka mashi irin wannan fili a bashi kyauta akwai wata fa'ida kamar misalin da muka bayar a can dan kasuwa ne yace shi da zai samu hekta goma da ya gina kamfani kaga a cikin yanka mashi akwai maslaha da yanka mashi a kyauta malami ne ce da zai samu gona da ya zauna a garin nan ci gaba da karantar da sai a yanka mashi a kyauta wani mutumin kirki ne sai a yanka mashi a kyauta da sauransu man fi iqta'ihi maslaha wanda a ciki akwai maslaha maslaha jama'iyya maslaha amma maslaha ta al'umma to me za a yanka mashi malana ya faɗa abubuwa guda uku kowane ɗaya akwai abin da ake la'akari da shi na ɗaya al'ardin maita ƙasa wadda ta mutu saboda rashin nomawa ba a noma ta sai a yanka ma wani sai ya noma awil ma'adin ko kuma a yankan maka wurin da za ka samu ma'adini kawai sai mai mulki shugaba sai zai ce to dan kamar fadin wajen liman din nan kai an yanka maka ka haka a samu zinariya a samu alheri kama shi wannan yana da sharuɗa bayan kasancewar shi ba me shi sai an bincika an fahimci ma'adinin ba yana sama sama bane yadda zai zama ture zabo kwashe kwai kai a baka wurin da ma'adinin ke sama-sama wasu kuma a ba su inda yake can ƙasa za a haɗa ka faɗa da mutane a ji tsoron Allah ya zama na dai na kan yadda na kowam yake shikenan idan ma'adini ya zama sama-sama yake ba a yi ɗaukar wurin gaba ɗaya a ba mutum ɗaya ana barin shi na kowa ne ka ji tsabar adalci na musulunci ya ce to iya wancan yankin duk wanda ya ga wani hancin zinariya ya kwakule ya je ya siyar so da in ka samu gwamnatin da ta san me take harkar tattalin arzikin al'ummar ta yafi komai muhimmanci amma idan ka zo gwamnatin ɗan jari hujja to su kuma jawwe kalbaka yotse ka suke yi kawai ka sa karanka ya ji yunwa da bala'i zai bi ka malamin mu malam Umar bin Usman yana faɗar wata siyasatu ta'atis salasa siyasan ta guje uku ita ake kuma a Najeriya siyasar ta'un uku kaga akwai tajwi yunwatar da mutane yunwatar da mutane karga cewa ya masara na arha ka tambaye likita jikinka masara kawai yake so ka samu likita koyo ya fito daga makaranta ka tambaye shi jikinka me yake so in masaran ma ta yi yawa ba cin shuga za ka kamu da shi ba kalo da masara kalo da masara a ba ina jikinka na buƙatar wasu ababen ba kada a yunwatar da kai a yalwata maka abubuwa yanzu kaga a najeriya a nan yankunan mu kaza na expire ne kawai likita ce maka duk kazar da aka yanka ta kwana hudu da yanka kar a ci kar a ci shi ma bai yarwa shi mai karanta dokar to inda wadata kuma za a bi wannan dokar inda wadata to kaga akwai siyasatu tajwi'i siyasar yunwata mutane siyasar yunwata mutane in wani dan siyasa zai rabo ka zai ga yadda wuri ke cika wanda aka ba kati da wanda aka gayyata da masu sa rai an cika wurin wanda inda wadata ba za ka ba ka ji an baka injin nika na mata a kasuwa kila 250 ko sai kuma a wurin kai ba gidanka ba wurin da za a sa injin ba ma ka sai ake sarrafa shi ba ka sayar 150 ka wuce kudin ba za su kwana 15 ba kullun 10,000 sun kare na ka za a yi wani rabon kuma so kake a sake sa sunanka saboda an yi watar da kai to sannan siyasarsu ta biyu shine siyasatu tahwi a tsorata ka a firgita ka tsami maka kaza shi ne ka shiga taitayinka ba za ka iya fitowa ka faɗi gaskiya ba ƙasashen turai har sun fi mu shugaban ƙasa gwamna ciyaman waye kuskure ka fito ka faɗa amma da za ka fito ka samu wani mai mulki ka ce abu kaza da ya kuskure ne ko kai mala'ika ne waɗannan sojan baka ‘yan midiyansu ko sai sun zage ka suna kallon ƙalan lahu na wuciya a jikinka ba za su ji nauyin Allah ba sai sun zage ka su sun sayar da lahirarsu don duniya honorable kuma yanka bincika za ga layus min wa layu guni min ju abin da ake basu su ma hanyar ba su kulla wani abin a zuwa gani ba ba wata kyauta da aka yi musu irin kyautar yanke talauci irin kyautar da hatimu tsa'i yake yi ba a yi ba da aka baka da yawa kila a tattara ku a ce ga wasu dubu ɗari biyar biyar ku ne yan midiya ka sa datar ɗari biyu a baya dama to sannan siyasa ta uku shine siyasatu tajhil a jahiltar da ku haƙƙinka ma baka sani ba ƙasarka ma baka santa ba kanka ma baka sani ba yadda ya kamata ka zama ma baka sani ba saboda an jahiltar da kai shine siyasatu ta'ati salat siyasar ja'ira siyasar mai ta guje uku gata nan kuma ita ake yi a hannun masu sallah da hannun marasa sallah to sannan akwai miya wajen ruwa shugaba zai iya yanka maka wani abu a kusa da ruwa ko inda ruwa yake shi ma zai iya yanka maka kila ka ce kana son wurin da za ka yi noman rani ko kana son wurin da za ka yi wani kamfani na fiyo ta ce bari mu baka wani wuri mai ruwa sai a yankan maka kit atun minar miya ko bijiwarin miya sai ka ci gaba da rayuwa wayannan wurare guda uku duk wanda aka baka ma damar maitun ne kuma ya cika sharuɗan da ya kamata a baka shikenan yanzu ba za a baka wurin da yake da ruwa wanda in aka baka zaka cutar da wasu ba in akwai wannan ka'idar to za wannan matsalar ita kuma ba ta zama ana tafi karfin kowa tana koma babin da zamu shiga a gaba na sharika ne na'am alaikum assalam eh eh akwai ƙa'idar da ake sawa ta ihya'ul mawat din bai kawo ta a nan ba na tsammanin kila ko takaitawa da yake yi amma akwai hanyoyi na mallakar wurare wanda zai iya shiga cikin nan duk wanda ya samu ƙasa suna kafa hujja da kuma hadisan da ake kafa hujja da su a babul ihya wanda ya zo ya ga wani wuri babu mai wurin gaba ɗaya ya zo ya ci gaba da nomawa ya ci gaba da raya wurin har tsawon wasu shekaru malamai sun yi saɓani game da shekarun akwai malamai suka ce in ka shekaru uku ba wanda ya zo ya ce wurin nan nashi ne to wurin nan ya zama nashi ya zama naka shi kuma tunda yana kallo ya ƙi magana har shekara uku shikenan wasu kuma suka ce sai kai shekara goma wasu ma suka ce sai kai shekara sha biyar wasu ma suka ce fiye da haka da sharaɗin idan mai wurin ba ta a kusa idan mai wurin na kusa amma ko ka shekara hamsin kana noma wuri ashe mai wurin bayi nan ne ya shiga wani rububi na tsautsayi an wurga shi gidan yari kuma mutanen gari su dai kowa tun da rayuwa ta zama ta nafsi-nafsi sai bayan shekara arba'in aka sako shi sai zai ce inda kai gida nashi ne kwashe kayanka kawai za ka yi tun da bayi nan ko kuma kai da kake nomawar da shi asalin mai wurin akwai ‘yar kunya yana ganin girmanka ila saboda addininka ila saboda surukuta ila saboda alherinka ila saboda abota sai gum da bakin shi sai bayan shekara arba'in ya ce wurin da kake noma nan fanawa ne to sakamakon waccan 'yar kunyar da ke tsakaninku za ka tashi to sakamakon wancan sai an yi dogon bincike an tabbatar ba wayan nan matsalolin in babu shi kenan yasa suka ce da za ka zo kawai ka ga wani fili haka kawai sai ka share kai shago mai filin na kallo har ku shekara goma zai yi tuna kamar malikiya suna cewa sai shekara goma har aka shekara goma sannan ya zo ya ce nashi ne ba nashi ba ne wurin sai dai in ba yi nan a gari ko kuma kai ma kuna da yar kunya ko kuma yana jin tsoro a lokacin da ka share wurin kai soja ne amma ya ji an ce ka yi ritaya sai ya zo ya tada kes ɗin to kaga yana da uzuri yana da uzuri zai iya rigima da ritaya ko ba zai iya rigima da wanda yake cikin kaki ba in dai ka wannan dalili mai kwari da ya ce to shikenan in rigimar ta yi rigima kotu kawai take iya warwarewa fatawa ba za ta iya ba saboda na fatawa ya fi sauki ko shi wancan ya haƙura ba kana kallo ana noma ba shikenan sannan matsalar kwarar rafi za mu zo kan shi a sharika shin kwaruruwa rafi na al'umma ne gaba ɗaya ko wani zai iya mallaka wani zai iya cewa nashi ne ko kuwa akwai yanayin da wani zai iya mallaka ko kuma zai iya mallakar wani ɓangare ba zai iya mallakar wani ɓangare ba shi wannan zai zamu tattauna shi a cikin babu sharika inda ya tattauna kaya na tarayya ka fahimta so da haka yanzu wannan shi za a bincika a ga aslan wurin dama ba mai shin gaba ɗaya shi bai siya ba to in in kuma da man kana noma wuri wani yace ka rika bashi galla kana bayarwa ko so ɗaya ka bayar ya nuna ba naka bane in dai ka yadda ka bayar ba naka bane bai bayar ba wannan rigimar kinta a je kotu duk da muna tsoron zuwa kotu ko a fatawa tun da har yi wa'incin shekarun kuma shi wancan da ya zo ya ce nashi ne yana wurin kuma wurin ba wanda dama yake da awar nashi ne maitun ne irin wani ana ce mashi maitun ko al'ardul maita na wanda ya gyara ne idan da wanda yake da awar nashi ne to sai ya je kotu kai da kake ga ko za a kwace maka sai ka tafi kotu in kuma irin yanzu ne da gwamnatin jiha ta ce duk inda ba ne shi nata ne to waccan kuma dole ita za a dawo kaga ya akwai lokacin da Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kira mutanen Madina yake kira su yake kira su yake kira su yace to ku zo mu je aka je diya dibin masu filaye ce kai tafi nan haudoki ka tafi ce to iyanan naka ne kai kuma yi nan diya dibin masu ka ya rasulullah ƴan uwanmu muhajirun ba a ba su ba ce ai ai ina sani satarauna ba'di asara son za ku haɗu mulki zai canza nan gaba za a canza gwamnati khilafa za ta tashi daga khilafa ta koma mulk ta koma sarauta in ka jawo aya a ce ba a gane ta ba a aje wani ra'ayi kawai shi za a yi shi yasa na ce tun yanzu bari in baku amma nan gaba ba za a dama da ku ba haka yake nufi kuma hakan ta zo ta faru amma su saboda imani da ya ba suka ce to ƴan uwanmu a ba su to idan daga baya fa sai zama na wannan power sai ta koma tun a lokacin khilafar banu umayya sai zama na gwamnatoci da sarakuna da shugabanni suna da ƙarfi wajen raba fili duk da cewa lokacin duniyar na da faɗi za ka iya dogon zango a daji ka je ka cimma makan mai. ko ardun maita ka takaice da irin wannan in ya ci irin taɓe a je kotu kuma an je sai a nema ta musulunci ne a duba kotun musulunci ai zai karanto risala ko zai karanto askari da misbahu da muktasar lawali da sani ko mudawwana kuma a ciki zai hukunci kuma zai samu fatawoyin matsayar malaman malikiya kai to sai wannan ma shikenan ko to sai yake cewa kitabu sharika littafi da zai magana akan kayan tarayya nan ba yana akwai sharikar a ciki amma ba da ita zai bude ba in an ce sharika kayan amfani wanda ni da kai muka yi tarayyar cin gajiyar to irin wannan kayan wani mutum bai mai da suna shi wani mutum bai mai da suna shi ko kuma sharika ta ni da kai mu zuba jari mu yi hada-hada ta kasuwanci safara mu daraba kenan ko kirada ko kuma mu zo mu noma ko ko mu kiwo ko kuma mu sana'ar hannu ko sana'ar hannu kuke za ku iya haduwa sai ku yi kamfani sai ku yi kamfani kai gwani ne a iya dinki wannan kuma gwani ne a iya aiki wannan kuma gwani ne a aikin hannu wannan aiki da mashin wannan aikin hannu kai kuma wannan gwani ne wajen ɗinka huluna za ku yi haɗa sai ku yi kamfani wannan kuma gwanin haɗa takalmi ne ku biyar sai ku haɗu sai ku tada kamfani mutum ya zo ya kawo kaya a ɗinka mashi kawai sai ga wani tsalilan aiki sai ce to a man wannan aiki sai ga wata haɗaɗɗiyar hula sai ce a haɗa da waccan hular sai ga wani haɗaɗɗen sai da wannan takalmin idan aka sayar da takalmi ku duka 'yan kamfanin kuna da kaso a ribar takalmin da aka samu ko da kai mai takalman da ka haɗa kabar wurin idan wancan hular shi aka saya ku duka 'yan kamfanin kuna da ribar hular da aka sayar to kaga in aka haɗi wannan abu to talauci ba zai shafi mutane biyar ɗin nan ba kai za ka ga yanzu kamar sun yi wawanci ko dubu biyar ɗin da zai ci shi kaɗai a rigar da ya ɗunka yanzu ta zama dubu ɗaya zai ci kai sai kake ga zai zauna ba abinci to in suka haɗu ya ta albarka akan ɗaiɗai magabata sun jaraba haka sai na umar ya kira wani suka haɗu suka yi kamfani yau in je kasuwa kai kuma ka tafi gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ka yi karatu da yamma idan na dawo zan zo da ribar da na samo ta kasuwa za a raba biyu za ka ɗauki rabi sai ka koya man hadisan da ka koyo sai zama da kai ka samu abincin yau nima na samu na yau ka iya hadisan yau nima na iya na yau idan ba su wannan dabarar ba dole ka zaɓi ɗaya ko hadisi ko hatsi duka ha'un suke da shi ko hadisi ko hatsi kaga za a samu matsala ga dawa ka tara ba hadisai kaga akwai matsala ko ga hadisai har hadisai ba matsara shi ma kaga dai akwai matsala akwai matsala to kaga akwai albarka to amma yanzu abin da zai fara da shi shine kayan amfani da aka yi tarayyar mallakar su sune sharika din shine malai yake cewa kitabu sharika littafin hadaka ko littafin tarayya annasu su mutane shuraka'u abokan tarayya ne ba wanda ya fi wani mana wani bai fi wani ba filma'i a ruwa me ake nufi da ruwa ana wurin ɗiban ruwan da babu mutum ɗaya da ya mallake shi misali yanzu a ce nan kwarin rafin nan kawai sai aka ga wani idan ruwa mai daɗi yadda ka san irin na yankari ɗin na na Bauchi State. Kaga wannan idan ruwan ba mai shi a garin nan, na kowa ne, su da wani bi isa ya hana wani ɗiba ba, illa ya ka kawai a sa ƙa'ida, wanda ya fara zuwa shi zai fara ɗiba. Amma wani ya ce, ai nashi ne a saitin gidanmu ne in kai ga gidanmu ana in ka tafi saitin ne yake a. A'a, na kowa da kowa ne na kowa da kowa ne to ruwa kenan amma idan wani ne ya zo ya gina rijiya ya gina burtsatsi a kofar gidan shi in ya ga dama ya samu kutanki in ya ga dama ya ja rijiyar shi cikin gida ko makaruhi bai yi ba ya yi halal to da tashi ce ba wanda zai zo ya ce zan yi gida wata tsaye yake ba mu ba ta jama'a wannan ba ta jama'a ba ce amma gwamnati ta zo ta gina ko wani ɗan siyasa ko wani ya zo ya ce to mutane an gwannan ba za a yi masa rijiya to ba ta mutum da ya bacci ta kowa ce kowa na da haƙƙi daidai da kowa a cikin cin gajiyar wannan rijiya ko wannan bohol wannari haka wuta wuta ma in dai ba mallakar wani ba ta kowa da kowa ne in an ce wuta hadda sinadaranta idan aka ce gagarin nan haka nan muna da wani daji da ake wo itace to wannan dajin da ake wo itace haƙƙin mallakar wurin na kowa ne a nan garin ba kai saka hana ni ba sai dai kawai a iya sa ƙa'ida kar a sare bishiyar da bata mutu da kanta ba a kiyaye wannan ko kuma kar a sare bishiyar da take da matukar amfani kila na magani da ita kila na da bukatunta da makamantansu to da wuta da sinadaranta haƙƙi ne na mallakar kowa da kowa haƙƙi ne na mallakar kowa da kowa na ga ce ga wani wuri da ake zuwa a kunnu wuta to wani mutum ba zai iya hanawa ba wani mutum ba zai iya hana wani ba ko kuma aka ce ga wani wuri da in an kunna wuta ake zuwa a sha ɗumi gina gwamnati ta yi wa mutane wuraren shan ɗumi to shi ma wani mutum ba zai iya hana wani ba walakala da kuma wuraren kiwo saurori da dazuka da labuka su ma wannan duka na kowa da kowa ne shi yasa idan kana da gona kusa da labi idan ka shigo da kafa daya kai azzalimi ne so da labi na kowa ne ba a tabawa a za ka ce to ya fulani da ke in yayi maka ɓanna kama ka shi kotu ba surutu ba ne ya biya ka in yake kuje kotu ta matsa mashi ya biya shi kenan ko kuma ka yi danni wanda zai hana dabbobin shi yin maka ɓanna ko kuma ka ɗauki mai gadi da rana ko dama ya ɓannar ai ba a biyan ɓanna rana sai dai an ga akwai ta'adda ƙetare iyaka maɓannar dare ita ake biya to duk wurin da ake ɗiba samun ciyawar dabbobi tsatse da sauransu to shi ma wannan wurin na al'umma ne gaba ɗaya wani mutum ba zai iya zuwa ya taƙaitu ko ya ce yana da haƙƙin mallakar wannan wurin ba wani mutum bai da wannan iko wa alaikumus salam wa rahmatullah Na'am. Eh. A sai sun nema izini. Sai dai kila in bishiyar da za a sassaka din kwansu sake ta ba mutuwa za ta yi ba, kuma kila ɗan kaɗan zai sassaka, kuma ana buƙatar shi da gaggawa, to ko ba ka sai sassaka daga ba sai zai maka bayani. a wannan sai ya nemi izini in ya kashe kuma zai biya akwai bishiyoyin da ba sa so a taba sauyarsu kaga yanzu ba mu da zogale ko a gonaki wanda da za ga akwai gonakin da gaba ɗaya da zogale aka kewaye su kuma wannan zogalen da kake gani irin mu ne talakawan Najeriya ya ta amfani amma kaga yanzu an maida mu na gidan gona a zuƙa mashi chemical malam wata uku ganke fado fado kai ta ci ba zai maka tasiri ba kamar da ibnu sina yayi bayani amma irin wancan da ake na gonan nan bawan Allah ba ariya ba gratuity haka zaga yana rayuwa to shine fa in ka sha ko ruwan shi ma zaka ji na musamman ne na musamman ne amma zaga shi shi kuma dan gayu ne bai so a taba sauyar shi kana taba mishi sauya to zai haɗi zuciya zaka yi zuwa ka cimma kawai ya mutu kuma da wannan da wannan da aka kashe su da aka kashe su so da kai zaka taba sai ka yi mashi magana amma in kananan abubuwa wannan ba sai kai mashi magana ba kila zaka dan samu ganyen mangoro biyu uku haka zaka dan zo kai hada magani wannan ka iya tsinka amma dai kam zaka sassaka zaka haɗi haki sauya a to wannan sai ka nemi izini shi yasa ake so ita ita gwamnati ta samar da dazuzzuka na irin wa'annan amma za ga mu ba ma wannan tsarin in ma dai da shi ba a tabbakawa wannan akwai hadisin abi hirash daga wani sashi na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama annabi yake ta almuslimuna shuraka'u fi salasa duk inda musulmi suke sun yi tarayya a cikin abu uku shine sharika din filma'i a ruwa da wurin ɗiban ruwa walkala da wurin kiwon dabbobi wannari da wuta ko wurin ɗibar sinadarai ko mahaɗin wuta yanzu ruwan da ke gudu a kwarar rafi gaba ɗaya ba mai shi in na ce ba mai shi na nufin na kowane musulmi ne idan ka zai mana bayani a gaba in kana da fadama nan ba a yadda ka tara ruwa ba wai dan shukar ka na bukatan ban ruwa duk sati biyu ba kai sa ba in dai za ka yi wani zai asara to kai ma ya halasta kai asara sai shari'a ta bayar da ka'idar yadda ake tara ruwa in kana da fadama zo ka karanta wannan babi sai ka ga ya ake tara ruwa dan karka cutu kar kuma ka cutar dai idan ka kada cuta ga kanka ko kai baka cutu ba waninka ya cutu ayan maka muni yaka je lahira Allah zaka nemi qala rabbirji'un fa ka kallafa salan zancen fa qala rabbirji'un ya malaman tafsiri ke fassara malan wurin yana ɗaya daga cikin wuraren da yake jawo hankalin matsana kaga ai ubangijin da shi kadai ne ko qala rabbi ya ubangiji na irji'un ku dawo da ni allolin hannawa ne guda ɗaya ne fa to amma laraba na da wani salon zance ne mai ban sha'awa ba larabe kaga zai iya cewa jirani jirani ko so nawa na faɗa ba su bi ba to balarabe in yana so madaje ya ce wa da jirani kuma ka jirani sai ce ku jirani ku biyu shikenan kamar yanzu umrul kai ai da mutum ɗaya suke tafiya amma da yanzu ce mai shek kaifa nabki min zikra habibin wa manzili ku tsaya ku biyu ba wai yana nufin su biyu bane hmm kif wa kif nauki min zikira habibin wa manzili to kawai sai ya make sai ce kyafa balaro yana da wannan salam shi ma wancan da yace qala rabbirji'un qala rabbi irji'ni irji'ni irji'ni in ya tsaya fadar haka gani yake kamar ma ba za a ji request din shi ba sai make su a jami'i qala rabbirji'un ba wai ubangijin ne da yawa ba amma roƙon ne da yawa da yanzu ka zalunci wani kai kai duka faɗi wannan kuma ba dawo wannan dai ba za a dawo ba annahum ilayna la yarji'un wanda ya tafi ya tafi kenan amma za ga mutane son kai yanzu yayi yawa son kai sabai ko ka duba yadda suka rayu in ka leƙa ka hango wani zai asara kawai ka saki ruwa kuma kai da za ka yi wanda kyakkyawar zuciya baka san me Allah zai maka ba nan tafi sauki Allah ya bubbugar da wannan tsatsa-tsatsa a gonarka ya rayar maka da shi ko ka zo kawai ka gana wata raba ta musamman a saitin gonarka da yake faruwa ne Allah kenan amma mu yanzu kaga galibu muna rayuwa ne da wayan mu ko sai aka ban mu da shugabanni su kuma da dake dake rayuwa da power su su power su tana power mu mu kuma wayan mu bai ci Allah da zamu rike mana maganin mai power mu mun sake shi kaga da da sauran gyara to musulmi duk inda suke sun yi tarayya a cikin waɗannan ababe guda uku duk abin da yake na jama'a ne kayi a hankali taba shi ma ya ta hadari akan taba na daidaiku ga wata kaida ma ne ce wa in tashadaral mustahiquna lil ma'i idan wanda suka cancanci amfani da ruwa suka yi jayayya mu dauka daga nan gadar har zuwa gadar angori ne a ce tun daga nan duka jikin rafin mutane sun yi noma wani kabeji wani karas wani latas kowa dai yana da bukatar ban ruwa kuma ga ruwan in na nan suka tare har ka je waccan gadar kuma ba za su samu ruwa ba to yanzu gashi kuma ana kowa na son ruwa to wa ya fi cancanta ya ci gajiyar ruwa a bar shekara ya datsi to kuma in ba a datse ba za a samu na ban ruwa ba zai yi ba to a datsa ruwan kuma in datsin ne wa zai yi kuma in datsin za a yi ya za a yi to shine mala yake cewa wa in tashajaral mustahiquna lil ma'i idan wanda suka cancanci amfani da ruwa suka yi jayayya rigima ta kaure kowa na ganin shi yafi kamata a banma ruwan nan yace kanal ahaqqu bihil a'la fal a'la to wanda ya fi cancantar ruwan na sama sannan na saman shi sannan na saman shi to shi ruwa ya ake a gane na sama waye na ƙasa inda yake bulluwa shine sama inda yake sauka shine ƙasa to yanzu wanda yake nan shi ya fi cancantar ruwa so da yanzu in kana da fikihu sai ka bar fadamar ka ta can sai ka dawo ta farko so da kana ɗan wani abu na haƙiya amma ba ruwan ba ba wai duka za a baka ruwan ba ga ƙa'idar da yake so a kiyaye yace yumsikuhu sai sai a baka damar kai datsin ruwan ilal ka'abaini zuwa idan sawu an yi ba yau datsin da za ka yi kar ya wuce idan sawu da ya ɗan zo ai da yana ta wucewa ne haka sai ka ɗan yi datsi kamar haka shikenan to kaga dai zai ɗan tare ɗan tare ɗan tare kawai da ya zo wurin sai ya wuce kai ma na gaba kar ya wuce idan sawu kai ma na gaba kar ya wuce idan sawu amma yanzu ne ya tibe yake anna laka hada ya idan sawu kawai za ka yi to kaga wani zai zo ya ce to ai yanzu in kai ya idan sawu ai ruwan ba zai isa ai ban ruwa ba to kai wanne irin manomi ne kai yanzu baka auna ba ka dasa ai aunawa ake yi ko yanzu a cikin wa zai shuka masara an wuce wurin an sai dai shi masara ta shiga buhu ko tukunya ko to kai ma kafin ka dasa sai ka auna sai ka auna to kaga anan ne rawar gwamnati za ta fito don ta taka sai ta zo ta samar da tsare-tsare na mutane su samu isasshen ruwa yanzu Muhammad Aliyu Basha a Misra ai ba sa mantawa da shi saboda abin da ya shafi Nil Nil fa yanzu zai iya ambaliya daga nan har kwara kace hallakwata kenan ko in yayi ambaliya zai iya watanni kamar hudu amma mai gonaki hektoci dubunnan ɗaruruwa suna da yanayin da sun sani kawai sai ga yana dawowa baya sai ta dawowa baya har sai ya dawo nan tushen shi ila azariya to kai kuma gonarka dama ya mamaye ta wata hudu baka zuwa yana janyewa ko sai ka zo ka daddasa shinkafa ko ka dasa alkama idan ka sa alkama noma kawai zaka dan yi ka dan sa taki ka gama ba ban ruwa ko daya za ta yi kai kawai sai dai a zo a kwashi shi yasa wannan zaga yadda suke mai waka ko da su Abbas Alakat Mahmud Abbas Alakat da sauran zagaye da suke waƙe teku da gudunmuwar da yake kawo masu kuma Masar na cin gajiyar shi sosan gaske da kuma tsare-tsare na noma da suka fitar wanda ya ɗara namu inganci irin wannan da ake bashi da zakka irin ta noman damina saboda baka yi wahala ba ba wata wahala da kai kawai daga ƙasa aka yi ta kawo mashi ruwa to kai ma kafin ka dasa sai kai nazari to menene in ka dasa za ka iya kwashewa da wuri an ya wurin na wannan ruwan zai isa in yi karas bari in yi latas kawai shi kenan sai kai latas wanda zai ce to a yi latas noma za a samu kai yanzu kana makala abin ne da wayanka sa latas dogara ga Allah Allah zai iya matsa wani gwamna biki ya zo kawai uwar amarya ta ce to a nemo latas sai an kusa shigowa kaduna daga abuja za a katsina ta ce a nemo latas sai to bari duk gonar da muka gani a tsaya a tsaya sai kuma ka ɗan doke waya da bayan la'asar ga tawagar gwamna za ta wuce ya fito ce latas nan na nawa ne in ce ranka daidai da abin da ka bayar a ka yi ciniki da gona ne? duk abin da ka bayar in Allah ma ya tashi nan rafa dala nan rafan naira madad ya baka ta naira da baka ta dala a sirri a koye ce ga wannan in ka liƙa ga dala ne kai ka tona ka ce mashin labai kaman dala ka ba ka da fiƙihu ai shiru za ka yi shiru za ka yi sai ranka yi da Allah sa albarka ba za ka kirga ba ina ai sun yi to kaga latas in ka fi karas kenan da karas ka sa ruwa ruwa shi yanke mashi kai ta kai mashi na alwallanka kana yin taimama ko saboda kada ya asara to ka daina jingina abin da wayan ka dogara ga Allah ka dogara kawai ga Allah to ga ka'idar da ake kiyayewa thumma yursiluhu in ka tare iya idan sawu daga nan sai ka saki ruwa ila man tahatahu wanda ke kasa shi ma ya tare iya idan sawu sai da mana ko ku ɗari ne a gaba kowa zai samu ko da in dai ba zai ishe na farko ba to ba zai ishe na ƙarshe ba in na farko zai asara in na ƙarshe zai asara na farko ma zai asara to kaga wannan tabbatar da ukuwa islamiyya kenan to wannan abin haka ake so a kiyaye wala yajuzu man ufadlil ma'i baya halatta a hana raguwa ruwa liyamna abihil kala'a domin ya hana mutane cin abin nan abin nan kiwo ga ciyawar da ke gefen wurin suna cewa abinda wannan maganar take nufi shine baya halatta ka zo ka samu rijiyarka ko inda mutane ke ke ɗibar abin nan ruwa sai ka hana ruwa inda kai ka gina rijiyarka ma taka ta kanka amma kuma akwai ciyawa a gefe sai ka hana mutane ɗiban ruwan hikimarka ba za su iya wucewa su ci gajiyar waccan ciyawa ba na ɗaya kenan ko kuma ka hana mutane raguwar ruwa har ya kai su ga yin asarar abin da suka shuka idan kana da burtsatsanka kana ban ruwa so ɗaya ma burtsatsan naka bohol ɗin naka babba ne in kai ban ruwa yau laraba to jibi ma za a iya ƙara yi shi duk inda ya awa 48 ya cika to baya halatta ka ce naka kawai za ka yi ta ba ko siyarwa ne ka yi ba dole sai ka bayar kyauta ba ka iya ka siyar amma kar ka riƙe balantana kuma inda zai zama in baka bayar ba za a yi mummunar asara uwa uba inda abu zai fi muni inda in baka bayar ba za a sami asara ta rai to sai yake cewa walil imami ya halatta ga shugaba ayyahmiya ba'd al-mawadi'i ya tsare wasu yankuna li ra'ayi dawabil muslimina domin kiwon dabbobin musulmi fi waqtil haja a lokacin bukata kenan babu laifi a samar da hima wuri na oda kamar misali kace eh fili da gwamnati za ta mallaka wani ba zai noma ba wani ba zai shiga ya kiwo ba wani ba zai shiga ya sari itatuwan ba amma idan aikin musulmi na gaba ɗaya ya taso za a shiga ɗiba ta ce to ga dabbobi na musulmi ta ce to su shiga su kiwo a wurin ga masu ba da magunguna na al'ummar gari su shiga su samu magani a wurin ga kaza ga kaza ga kaza to ya halasta ga shugabanni da suke da fawar tantance wurare da su yi irin wannan abin da ake ce mashi hema wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misali da shi a cikin hadisin an-nu'man ibn bashir karra'i yar'a hawla al-hema yushiku ayyarta afi cikin hadisin innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wancan da yace wala yajuzu man ufallil ma'il yamna bihi al-kala annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi abi huraira da al-imam al-bukhari da muslim da wani suka fitar annabi yace la tamna'u fallal ma'il tamna'u bihi al-kala ai la yuba'u ko kuma wani ruwaya yace la yuba'u fallul ma'il yuba'a bihi al-kala kada ku hana mutane raguwar ruwanku don ku hana masu tsatse da ke gefen wurin mana kada ku yi hila wadda za ta kai ga wani abu da zai cutar da musulmi ba a son haka in kai amfani da wanda zai ishe ka sauran ko sayarwa ne ka yi in kuma da so samu ne to shi kenan ka kyautar kawai kowa ma ya amfana kuma sai kai tawassuli da haka sai Allah ya sa maka albarka to yana ga sai mu dakata nan sai mu tashi waye juzu al-ishtiraku fi an-nuqudi wa tijarat inda zai shiga maganar abin da ya shafi wa alaikum assalam wa rahmatullah to to eh eh a na'am to sallah dai da tafarilla da ta nafila duka ɗaya ne wajen kyautatawa da kiyayewa da gyarawa shi yasa ake ɗibar nafilar mutum a cika mashi farillar shi kowace ana so mutum ya yi ta yadda ya kamata sallu kama ra'aytumuni usalli bin nawafil fara'id wan nawafil idan mutum ya yi ta yadda yake so to ba dole bane kuma Allah ya karba zai iya barin mashi kayan shi illa iyaka ita nafila ba za a ce mutum ya rama ba amma yayi aikin baban giwa dan bai da sakamako saboda tana da bukatuwar dole ita ma a kiyaye ta za a karanta mata Fatiha za a karanta mata sura za a yi ruku'u za a yi natsuwa za a yi tsomani duk sai an yi waɗannan ababen koda da sunan cewa su sunna ne a cikin salloli na farilla a salloli na nafila saboda sai an kiyaye yadda ya kamata mutum yayi sallar da annabi kawai yake gaggawa ko Aisha take cewa yana saurin gama ita ce rakatul fajri saboda ita Fatiha kawai ake karanta kuma karatun sirri ne abu na biyu da za a iya fahimta har akila ayi wa mutum uzuri karatun boye yafi sauri wannan ga kowa naga ce karanta Fatiha a bayyane aka kirga yawan sakan din da kai aka ce karanta ta boye ba za ka yi su ba wanda jimilla abin ya gaji haka alqira'a sirriya wal qira'atul jahariya masu ilimin koyo da koyarwa sun san wayannan istilahat so da haka amma dai mutum yayi abinda hankali zai dauki cewa ya karanta Fatiha idan yayi sallar nafila babu Fatiha ita ma bata yi ba in yayi sallar nafila da ruku'u wanda bai cika ba da sujada tauyayya sallar shi bata yi ba in yayi sallar nafila babu natsuwa ita ma bata yi ba illa ya ka ba za a ce sake ba amma yayi asarar ladar da ake samu ranar da za a nemi nafilolin shi don a bashi sakamako irin yadda aka bashi a na farilla shi za a waba a ga babu komai haka shi ya cutar da kanshi Allah shi kiyaye na'am Allah ne kuma a gaba ko a gaba abu eh to sai na go ina kar a kare man da ka eh eh ya ne ne da kina ba mu yin nan eh da aka sallama in ne ne To fatawar jumhur kawai za a kawo fatiha ne, saboda biyun da ka samu su ne biyunka kai a wurinka, ba su da fatiha, ba su da sura a wurin liman amma kai suna matsayin masu sura ne, sai ka rama abin da ya kuce maka, mana sai ka ciko sallarka. Duk da cewa wannan matsala ce khilafiya da suke gina ta akan alƙaza'u za a yi ramuwa kenan ko kuma za ka yi albina'u ne cikawa malam malikiya suna ga wa ya ƙabiha ala nahwi ma fatatuhu zai rama ta yadda ta kucce mashi fatiha da sura ta kucce mashi mai fatiha da sura ta kucce ya tashi mai fatiha da sura ita zai maimaita amma dai wanda mutum ya ɗauka yi ba zai zama da damuwa ba amma abinda yan keke da keke suke akai gini za ka yi ta da cewa kowane suna da hadisai da suke dogaro da shi don gina wannan fatawar su da aka babu damuwa a duk wanda mutum ya ɗauka ya rama sallar shi a haka Allah ya san gaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh